نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na alhamis wadda ya daidai da sha takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasar na ɗari biyu da tara daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadithi salafiya makaranta da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu idan yan uwa ba ku manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama surar da muka ji cewa tun daga kusan aya ta farko ko farko farkon surar har zuwa aya ta tamanin da wani abu ayoyi ne da suka sauka don tattaunawa da waɗannan kiristoci waɗanda suka fi shahara da nasara na jiran a idan yan uwa ku manta ba mun kwana a ƙarken aya ta casa'in da ɗaya daidai faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce innan ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين wannan aya mun karanta ta haka mun karanto ayoyin da suke kafin ita waɗanda suke da alaka da ita ya kamata a yau mu tashi a aya ta casa'in da biyu faɗin Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai dai mun yi wa 'yan uwa alkawali cewa da yake ayoyin da muka tsaya a karatu a kansu daidai gaba ne na kusan ayoyin da malamai suke bayani game da dalilin saukarsu shine tattaunawa da waɗannan kiristoci na najirana dama al'imamu muhammad ibn ishaq a cikin sira kamar da muka sha tattaunawa ya faɗi cewa waɗannan ayoyi har zuwa aya ta tamanin da wani abu sakamakon tattaunawa da waɗannan nasara na jiran yanzu za mu shiga wata gaba ne ta musamman a cikin wato karatun wannan sura ta ali imrana sai muka ga dacewar mu tattauna game da darussa da muka amfana da su a wato wancan gaba ko waɗancan ayoyi da muka yi karatun su a baya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka samu dace don haka a yi haƙuri jama'a za mu tattauna a takaice mu fitar da wasu darussa sannan mu faɗakar da junanmu game da abin da ya kamata mu faɗakar da al'umma musulmi musamman ababen da waɗannan ayoyi suka ƙunsa. ba gaggawa muke ba jama'a don dama alkur'ani ana karantar da shi ne a karantar da karatun shi da ma'anar shi da fassarar shi sannan a hiddo darussa da ke cikin shi a yi aiki da su kuma a tarbiyyanci al'umma a kai wannan ne ta sa zan tsaya jama'a mu tattauna kaɗan game da wasu darussa waɗanda za mu koya a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da muka gabatar tun daga farko-farkon karatunmu sai dai waɗannan za mu ɗauko ne tun daga aya ta 61 har zuwa waɗannan ayoyi da muka kwana karatu kansu Allah maɗaukakin sarki kai mana jagoranci idan ba mu manta ba a daidai waɗannan ayoyi musamman aya ta 61 da ayoyin da suka biyo baya malamai suna tattaunawa game da matsaloli da waɗannan ayoyi suka kunsa matsaloli waɗanda suke na fiƙihu wasu matsaloli na aƙida wasu kuma suna da alaƙa da manhaji malamai suka ce a cikin waɗannan ayoyi wannan yanki na ayoyi wato akwai darussa da za mu koya daga ciki akwai mashru'iyyatul mubahala waɗannan ayoyi musamman ayar da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi da ya kirayi waɗannan kiristoci da su zo a yi mubahala wato a zo a yi tsineniya a tsine wa wanda yake kan addinin ƙarya waɗannan ayoyi na daga abin da za a amfana da su shine wannan aya ta bayyana shari'a ne a iya yin mubahala ma'ana mubahala daidai ne in an yi ta a musulunci ba a yi bid'a ba wa annaha laysat khassatan bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma za mu amfana da cewa ita mubahala ba ta keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ba bal hiya li jami'il umma mubahala daidai ne dukkanin al'umma sa iya yi ma'ana abu ne zartacce kamar yadda annabi ya yi to al'ummar da suka biyo bayan shi su ma sa iya yi wato ba abu ne da yake banci manzon Allah ba ina fata an fahimta malam yace kama annaha laysat khaffatan ma'a ahli alkitabi alyahudi wan nasara kamar yadda ita mubahala ba kadai take bantu da yahudu da nasara ne kadai ba بل هي عامة مع كل مخالف يصر على ضلاله وعناده مباهلة ديدين آئية ينتا دوتن دا wato suke dukkan 'yan bid'a duk wani ɗan bid'a ana iya a yi mubahala da shi matuƙar ya doge akan ɓata ya yi taurin kai akan bid'a da abin da ya kaga a cikin addini wannan gabar abin da take so ta karantar da mu Allah ya umarci annabi da ya kirayi waɗannan ahalul kitabi da a zo a yi mubahala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wato a cikin ayat da muka karanta ko faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan ayar Allah ya kirayi annabi da ya kirayi kiristocin najrana da a yi mubahala mubahala ma'anarta shine a ƙanƙan da kai ga Allah a roƙi Allah ya tabbatar da tsinuwa da la'anta akan maƙaryaci shine ma'anar mubahala ai mula'ana an fahimta to shin wannan mula'ana ta keɓanci annabi ne kaɗai ko kuwa a malaman musulunci sa iya yin mubahala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji cewa malaman musulunci sa iya yi don mubahala hukuncinta bai keɓantu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗai ba don an samo sahabbai sun yi mubahala daga cikinsu akwai abdullahi dan mas'udin da abdullahi dan abbasin da abdullahi dan umar kamar yadda cikin tabi'ai an samu wasu sun yi mubahala haka cikin manya-manyan malaman musulunci waɗanda suka biyo baya an samu wasu daga ciki sun yi mubahala ina fata mun fahimta na daga cikin waɗanda suka yi mubahala daga cikin malaman musulunci akwai shekul islami ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi a sa'ad da ya yi mubahala da wasu 'yan bid'a matsafa 'yan damfara a sa'ad da suke damfarar musulmi suke damfarar al'umma suke kwashe musu kuɗaɗe da sunan cewa su sharifai ne su wuta ba ta kama su wuta ba ta cin su ibn taymiya yasa aka taho da wannan aka tara jama'a yace a zo a yi mubahala ina fata mun fahimta har abubuwan da suka faru suka faru kamar yadda an samu malaman da suka biyo bayan shi su ma sun yi mubahala a sheikh muhammad ibn abdul wahab babban malami wanda ya jaddada da'awa ta salafiya a yankin kasar najad shi ma ya yi mubahala haka an samu malaman da suka biyo bayan shi sun yi mubahala akwai wani malami ba indiya malami ne a sunna ya yi mubahala da wannan zindiki wanda yake da'awar annabta miraza ahmad gulam alkadiyani ya yi mubahala da shi akan in har da'awar da yake na cewa shi annabi ne da'awa ce ta gaskiya to Allah ya hallaka shi ya tabbatar da wancan in ko da'awa ce ta ƙarya to Allah maɗaukakin sarki ya hallaka wannan maƙaryaci ya saukar mishi da bala'i kada ya yi wata guda a duniya malamai suka ce daga yin wannan mubahala ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba Allah maɗaukakin sarki ya saukar mashi da cuta ta zawayi jama'a cuta ta bayan gida ya yi ta gudawa aka ce a ban ɗaki ya mutu kaji wanda ya da'awar annabta kaga mubahala ce ta kama shi wannan na nuni akan malaman musulunci sun yi mubahala kuma mubahala tabbataccen abu ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubahala hukuncinta bai keɓantu ga annabi kaɗai ba bal ya ta'adda ila ghairihi min ulama ina fata mun fahimta wa man idda'a al-khususiyya fa alayhi bid-dalil duk wanda ya da'awar ai mubahala ya keɓanci annabi ne kaɗai to sai ya kawo dalili jama'a ina fata mun fahimta to wani zai ce ai ayar ta yi magana da annabi ne kai tsaye fa man hajjaka فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم سيمتي ko da yake ayar kai tsaye ana magana ne da annabi sai dai malamai suka ce khitabul lin nabiyyi khitabul li ummatihi ko mun fahimta da kyau jama'a duk abin da aka umarci annabi da yayi ko ya aikata ko ya bari to yadda aka yi magana da annabi haka da al'ummar shi ake sai in dalili ya tsayo akan cewa wannan umarni kadai ya keɓantu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ta'addi zuwa ga wani shi ba sannan waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da cewa ashe mubahala ana yin ta hatta ga 'yan bid'a masoya zuciya mubahala ba ta keɓantu ne kaɗai da yahudu da nasara ba kun fahimci matsalar mubahala ta ɓangaren almuhiquna masu gaskiya da kuma waɗanda suke akan ɓata kaga masu gaskiya hukuncin mubahala bai taƙaitu ga manzon Allah ba malamai ma za su iya yi kamar yadda wanda za a yi mubahala da shi hukuncin bai kaɗaitu ga yahudu da nasara kaɗai ba hatta 'yan bid'a a iya mubahala da su mun fahimci waɗannan bayanan da kyau jama'a waɗannan bayanai a takaice ka je ka duba su a cikin littafin babban malami abu abdullahi shamsuddin ibn kayyin al-jawziya littafin shi ne suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibadi a juz'i na uku a shafi na ɗari shida da arba'in da uku ta haƙiƙi na shu'aibul arnaud da shi da wato asalin ɗayan malamin wannan littafi akwai ɗaya daga cikin malamanmu ashir doktor asghar yana karantar da wannan littafi a wannan makaranta musamman waɗannan kwanaki ranakun litinin zuwa alhamis ranakun litinin zuwa alhamis karfe takwas na safe zuwa karfe tara wato asalin da rabi ka je ka duba wannan littafi juz'in shi na uku a shafi na ɗari shida da arba'in da uku sannan ka duba littafin husnul uswa bima sabata min Allah wa rasulihi fi niswa na babban malami a sheikh siddiq hassan khan Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi ka je ka duba wannan littafi a cikin wato asalin shafi na sittin da biyu na wannan littafi wannan littafi yana da tarihi dalilin da ta sa wannan malami ya rubuta a sheikh siddiq hassan khan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka rayu a ƙarni na goma sha biyu zuwa ƙarni na goma sha uku wato ya rasu kusan yanzu shekaru ɗari da hamsin zuwa shekaru ɗari biyu kuma mazauni ne na kasar indiya ko kuma yankin waɗannan ƙasashe na indiya allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ya auri ‘yar wani babban sarki daga cikin sarakunansu da ya aure ta sai ta musulunta bayan ta musulunta sai ya karantar da ita addinin musulunci a matsayin shi na babban malami da ta ga irin alherai da irin hukunce-hukunce da allah maɗaukakin sarki ya bayyana game da mata a cikin suratul baqara abin da ya shafi zamantakewar aure da idda da saki da sauransu sai ta buƙaci mijinta tunda babban malami ne akan da Allah ya rubuta wani littafi da zai tattaro hukunce-hukuncen mata hukunce-hukuncen mata kadai wannan malami sai rubuta wannan littafi ya sanya mashi suna husnul uswa بما ثبت عن الله بما ثبت من الله ورسوله في النسوة hukunce hukuncen mata kaɗai wannan littafi yake tattaunawa ka je ka duba wannan littafi a cikin shafi na 62 wato na littafin sannan ka duba littafin aljawabu sahih liman baddala dinal masih na babban malami al-imamu ibnu taymiyyah al-harrani ya tattauna game da matsala ta mubahala ina fata mun fahimta akwai wata 'yan risala takaitacciya da aka samu wani babban malami a sheikh mashhur hassan alu salman ya rubuta ta risala ce da ta tattaro hukuncin mubahala tabbatuwar mubahala a cikin alkur'ani da sunna da maganganu da ayyukan da aka samu daga malaman salaf annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa da hukuncin mubahala da yaushe ake mubahala da wasu abubuwa da suke da alaka da haka mun yi ishara zuwa ga wannan risala idan akwai wani daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi da yake da bukata to zai iya gabatar da sunan shi bayan mun tashi sai ya gabatar da sunan shi sannan ya gabatar da kuɗin da za a yi mishi printing da photostat in yana da bukata sai ya samu sannan akwai wata risala ita ma dai har wa yau takaitacciya wacce wani malami shi ma ya rubuta game da mubahala dukkanin waɗannan jama'a suna bayyana mana daga cikin darussan da za mu koya a cikin waɗannan ayoyi tabbatuwar mubahala akwai mubahala a musulunci akwai tsineneniya a musulunci tsakanin waɗanda suke ma'abota husuma guda biyu waɗanda kowanne daga cikinsu yana da'awar shi ke kan gaskiya ina fata an fahimta kuma malamai suka ce idan har aka yi mubahala to Allah maɗaukakin sarki yana gaggautar da tsinuwa da hukunci wanda yake mai zafi ko kuma wani bala'i ga wanda yake kan ƙarya daga cikin waɗanda suka yi mubahala ɗin ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace kun ji fa'ida ta farko ta ma alfa'idatu saniya fa'ida ta biyu waɗannan ayoyi da muka karanta suna bayyana mana cewa anna ahla anna ba'd ahli muslimina lallai akwai wasu tari jama'a daga wani sashe na ahlul kitabi kullum ƙoƙarinsu aikinsu dare da rana shine ya za a yi su batar da musulmi an gane rakama ilmihim bil haqqi tare da su ɗin sun gane gaskiya sun san musulunci shine gaskiya sun san musulmi suke kan addinin gaskiya waɗannan ahalul kitabi suna yin haka ne don hassada da suke wa musulmi hassadar da me yasa musulmi suka karbi musulunci me yasa musulmi suka shiryu don me musulmi suka zama nagari kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin waɗancan ayoyi na suratul baqara da Allah yake cewa wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق wasu daga cikin ahalul kitabi sun yi fatan ina ma dai su mai da ku kafirai bayan kun yi imani abin da ya sa suke wannan fata shine hasadan min inda anfusihim saboda hasada da ahalul kitabi suke yi wa musulmi don me musulmi zai shiryu don su ne suke jiran annabin karke ya bayyana su musulunta da ya bayyana ba a cikinsu ba sai hassada ta taso musu suka ga dan ne Allah zai saukar da annabta a cikin kaskantacciyar al'umma larabawa ummiya allati la taqra wa la taktub dan me ba a cikin su ba wannan ta sa sai suka ki yin imani kaga hassada ce wannan ta sa ahlul kitabi yahudu da nasara kullum kokarin su laila naharin aiki da suke shine ya za a yi su batar da musulmi tun a da Allah ya ba mu labari kuma har yanzu ahalul kitabi yahudawa da kiristoci jama'a ba su gushe ba suna wato wannan tahfifi na ya za a yi su batar da musulmi kun ga a cikin waɗannan ayoyin ai mun karanta waɗannan ko da Allah ya ce wadda fa'ifatun min ahlil kitabi لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون kaga ayoyi ne da Allah ya ba mu labari mu musulmi cewa akwai wasu daga cikin ahlul kitabi fatan su shine ya za a yi su batar da ku ya za a yi su raba ku da addinin ku na musulunci ku musulmi yaya za a yi su saka ku cikin halin kakanikayi ina fata mun fahimta don haka malamai suka ce wa min turuq الخبيثة التي ينتجها أعداء الإسلام اليوم na daga cikin hanyoyi miyagun hanyoyi hanyoyin da magabta musulunci ɗan adawar musulunci da musulmi suke bi a yau don batar da musulmi da rudawa musulmi addinin shi da saka mashi shakka da lalata musulmi da gurɓata shi adda'awatu ila wahdatil adyan kiran musulmi da suke zuwa ga haɗewar addinai wato akan addinai duka su zo su haɗu yahudu ya zo kirista ya zo musulmi ya zo mai bautar gunki ya zo mai bautar wuta ya zo mara addini ba guje shi ma ya zo a haɗu akan wani abu guda da zai haɗa kansu gaba ɗaya da zai sa ba za su rika ambatan addinan kowanne da abin da yake aibi ne a cikin shi ba don haka kai musulmi taho kai kirista taho kai ba yahude taho idan aka zo ayoyi da suke bayyana ta'addancin yahudawa to kai musulmi ka ja baki kai shiru kada ka karanta ayoyin don a haɗu gaba ɗai wannan ita ce da'awa ta wahadatul adiyan idan ka zo karanta ayoyi da suke bayyana ta'adi irin na kirista su ne nasara an fahimta musulmi kai shiru kada ka karanta ayoyin don har ta kai ga wasu saboda munafunci in aka ce an nasara ba su cewa kirista sai su ce a nasara kaɗai sai su shiru ina fata mun fahimta ba a cewa kirista don ka tambayi wannan da yake fassara nasara da nasara gaskiya ne amma me ake nufi da nasara su waye nasara a yau wace amsa zai baka wace amsa zai baka kirista idan ka tambaye shi su waye yahudu a yau al-yahud zai ce maka yahudawa su waye nasara sai dungu sai ce nasara kadai an fahimta jama'a ko kuma ya ce turawa ko mun fahimta duka waɗannan hiyal ne da barbaru ne na a kaucewa haƙiƙanin abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani don haka yana daga cikin hanya mafi girma da a yau musamman yahudawa da kafirai da wasu daga cikin ahalul kitabi suke bi don ruɗa musulmi da saka musulmi a cikin kunci da raba musulmi da haƙiƙanin addininsu na musulunci shine kira da a zo a haɗe addinai gaba ɗaya a haɗe yahudanci da kiristanci da musulunci da ma wasu addinai kamar addinin buda da addinin masu bautar wuta a zo a haɗe su wuri guda ya zamto da murya ɗaya ake tafiya za a ɗaga kafa a tare a sauke a tare a shiga tare a fita tare wannan da'awar jama'a muguwar da'awa ce kuma da'awa ce ta faɗa da musulunci da'awa ce ta faɗa da alƙur'ani da'awa ce ta faɗa da addinin gaskiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko da a cikin yahudanci akwai wata 'yar gaskiya ko da a kiristanci akwai wata 'yar gaskiya to musulunci ya shafe addinan gaba ɗaya ko da a cikin bible ko da a cikin old testament akwai wata 'yar gaskiya akwai wasu ayoyi da suka tsira to alkur'ani ya shafe hukuncinsu gaba ɗaya wannan ita ce aƙidar musulmi kuma ita ce aƙidar musulunci kuma ita ce abin da ya wajaba kowane musulmi ya tsaya a kai ɗan boko yake ko ba ɗan boko ba dan arabiya yake koko dan gargajiya ma'ana in har kai musulmi ne to ka yadda da cewa musulunci ya shafe duk wani addini don haka duk wani addini ba gaskiya ba ne sai addinin musulunci idan ka ce yahudanci gaskiya ne to kana raddi ga alkur'ani kenan kana raddi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya idan ka ce kiristanci gaskiya ne to kenan kana cewa akwai wasu addinai guda biyu mabambanta juna kuma kowanne gaskiya ne idan kai haka ka shiga cikin rudu a matsayinka na musulmi don haka wannan ne ta sa nake so jama'a zan ɗan yi mana bayanai a takaice game da fatawar malaman musulunci game da da'awa ta gamayyar addini wace fatawa ne malaman musulunci suka gabatar sannan menene suka faɗi sannan mecece matsayar musulmi game da wannan da'awa ta kira zuwa ga haɗe addinai gaba ɗaya don suna bi wato suna da matakai matakaiya guda uku suna da mataki na duniya sannan suna da mataki na ƙasa sannan suna da mataki na wato asalin waɗannan garuruka ko kuma waɗannan jihohi waɗanda musulmi suke rayuwa a cikinsu. suna nan a cikin makarantu musamman manyan makarantu da jami'o'i kamar yadda suna da gurare suna da wato da'awoyi suna raba takaddu sannan ana karfafa su da kuɗaɗe waɗanda yake kuɗaɗe na fitar hankali saboda kira zuwa ga wannan akida ina fata an fahimta zan yi mana bayani a taƙaice jama'a gashi daga cikin wata 'yar ƙaramar risala salatu fatawa muhimma an gane wasu fatoyi ne guda uku masu muhimmanci waɗanda dukkaninsu wato malamai ne allajnatu da'ima lil buhuthi al ilmiyyati wal ifta wato kwamiti na manya manyan malamai waɗanda aka wakilta su da yin bincike na ilimi da kuma ba da fatawa manya manyan malaman duniya gashi daga cikin fatoyi da suka bayar aka ɗauko waɗannan fatoyi guda uku fatawa ta farko butulanu da'awati ko butulanu da'awati ila wahdatil adyan ko mun fahimta da kyau jama'a butulanu butulanu da'awati ko butulanu da'awati ila wahdatil adyan bacin da'awa zuwa ga kadaituwa ko kuma gamayyar addini gaba daya ita ce fatawa ta farko ku ji abin da waɗannan manya-manyan malamai suka ce gashi fatawa ta farko rakamuha gashi nan lambar fatawar a cikin majmu'a ta fatawoyi da suke wadda ake tattarawa ita ce lambar fatawa ta dubu goma sha tara da ɗari hudu da biyu dubu goma sha tara da ɗari hudu da biyu wa tarih sannan ita fatawar an wato asalin tabbatar da ita ne tun ashirin da biyar ga watan Muharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha bakwai daidai kaga kusan shekaru ashirin yanzu kenan ina fata mun fahimta kaga ashe wannan na nuna maka bayyanar fikira da tunani na a jawo musulmi a haɗe su da yahudu da nasara ashe fikiratun kadimatun fikira ce tunani ne da ɗaɗɗe wanda tuntuni dama yana nan inna ma mu a nan sai daga baya waɗannan ƙasashe wannan da'awa ta zo mana don haka ku ji da kyau fatawar da malaman suka malaman suka yi suka ce alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd fa inna al-lajnah ad-da'imah lil buhuth al-ilmiyyah wal ifta' استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى وما تفرع من ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب ما لن يتي فإن اللجنة الدائمة wannan kwamiti wacce take bincike na ilimi da bada fatawa ista'arabat ma warada ilaiha min tasa'ulatin ta lura da tambayoyi da aka yawaita aiko mata da su wa ma yunsharu fi wasailil i'lam sannan ta lura da ababe da ake yadawa a kafofi na wato asalin sadarwa da jaridu da intanet min ara'in na wasu ra'ayoyi wa makalatin da wasu maganganu maganganun da ra'ayoyin da suke wato tafiya zuwa ga bisha'anid da'awati ila wahdatil adyan ra'ayoyi da maganganun da suke kira zuwa ga haɗewar addinai gaba ɗaya dinul islami addinin musulunci wa dinul yahud da addinin yahudanci wa dinul nasara da addinin kiristanci wa ma tafarra'a min zalika min da'awatin da abin da ya rassantu daga wannan da'awa da wannan kira da ake na gamayyar addini na cewa ila bina'i masjidin wa kanisatin wa ma'abadin fi mahitin wahidin a wuri guda a gari guda a gina masallaci kuma a gina coci kuma a gina wurin bauta na yahudawa fi rihabil jami'at a wato farfajiyar jami'o'i wal matarat da filayen tashin jiragen sama wasahatil amma da guraren taruwar jama'a wa da'watin ila tiba'atil qur'anil karimi wat tawrati wal injili fi ghilafin wahidin da kuma kira da cewa a rika buga alkur'ani a hada da injila ta annabi isa a hada da attaura an fahimta wato a hada da bible da alkur'ani da tsohon alkawari a rika hada su a cikin wato littafi guda mun fahimta saboda a nuna ai addinan duka ɗaya ne ai duka daga wurin allah ne an gane malam ya ce wa ila ghairi zalika min asari hadhihi da'awa da ma dai sauran wasu asar wato wasu tunane-tunane na wannan da'awa na wannan kira zuwa ga gamayyar addini wa ma yu'qadu laha min mu'tamaratin da ababen da ake kullawa wannan da'awa wato wannan kira na manya-manyan wato tarurruka da ake yi wa jam'iyyatun da wasu kungiyoyi da ake kafawa don kira zuwa ga gamayyar addini fi sharqi wal gharb a yammaci da gabashin duniya kaji asalin wato wannan dalilin da ta sa su malaman suka yi wannan fatawar sai suka ce wa ba'da ta'ammuli wa dirasa bayan lura da kuma nazari game da waɗannan da abubuwan da yake lazimi ne na aƙidar musulmi da tafarkin da ya wajaba musulmi ya bi ya kasance a kai fa innal lajnata wannan kwamiti waɗannan malamai tukarriru ma yali sai suka tabbatar da kararat wato abubuwan da yake lallai ne musulmi ya gudanu a kansu ababe kamar haka awwalan abu na farko lallai ne musulmi ya sani da cewa anna min usuli li'tiqad fil islam yana daga cikin usul wato asali na aqida a cikin musulunci al ma'lumati min ad-din bid darura abin da yake sanin shi a addini wajibi ne wallati ajma'a alaiha al muslimuna kuma abinda dukkanin musulmi suka haɗu a kai annahu la yujad ala wajhi al-ardi dinun haq siwa dinul islam babu wani addini na gaskiya a yanzu a doron ƙasa in ba addinin musulunci ba wa annahu khatimatul adyan wa annahu khatamatul adyan wannan addini shine cikamakin addinai wa nasikhul li jami'i ma qablahu min al adyani wal milal wash shara'i kuma shine addinin da ya shafe duk wani addinin da ya gabace shi na addinai da kungiyoyi da duk wata shari'a musulunci ya shafe ta فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام don haka babu wani addini da ya yi saura a doron ƙasa da ake bauta wa Allah da shi addini na gaskiya in ba musulunci ba. Kala ta'ala, Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wal islam kuma shi musulunci بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama huwa ma ja'a bihi musulunci shine abinda annabi ya zo da shi duna ma siwahu min al-adyan sabanin wasu addinai suka zo da shi dan haka tun da aka aiko annabi to qur'anin da ya zo da shi sunna da shiriyar da ya zo da ita wannan kadai shine musulunci duk wani addini da ba wannan ba duk wani littafi da ba wannan ba ba shine musulunci ba ina fata an fahimta kuma ba shine addini na gaskiya ba kaji abu na farko abu na biyu saniyan wa min usuli al-i'tiqad fil islam yana daga cikin asali na aqidar musulmi aqidar musulunci anna kitaballahi ta'ala ay al-qur'an al-karim alƙur'ani littafin Allah lallai ka sani da cewa huwa akhiru kutubillahi nuzulan shine littafin karke da ya sauka daga cikin littattafan Allah wa ahdan bi rabbil alamina kuma shine littafin da ya zo littafi na karke daga ubangijin halittu wa annahu kuma ka kudirce cewa lallai shi alqur'ani nasikhun li kulli kitabin unzila min qablu ya shafe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa min at-taurati wa zaburi wal injili wa ghairiha littattafan da suka sauka na at-taura da zabura da injila da ma wasu littattafai da Allah ya saukar alqur'ani ya shafe su wa muhaiminin alaiha kuma alqur'ani shine wato mai shaida akan su don haka falam yabqa kitabun munazzalun babu wani littafi a yau da ya yi saura wanda ya sauka daga wurin Allah yuta'abbadu Allahu bihi siwal Qur'an littafin da ake bautawa Allah da shi in ba alqur'ani ba qala Allah ta'ala wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja aka min alhaƙi ka bar abin da ya zo maka na gaskiya ina fata mun fahimta salisan abu na uku yajibu imanu bi anna taurata wal injila qad nusikha bil qur'anil karim wajibi ne musulmi ya kudirce cewa lallai at-taura da injila an shafe su karatunsu da hukuncinsu qur'ani ne ya shafe su وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل كما يأمنت يدد شيوا التوراة إنجيلا أنسى متحريفي أنسى مكاري درجي دسوي أتكنس بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم منها قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم وقوله جل وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقوله سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون kaga waɗannan ayoyin suna tabbatar da an samu matsala a cikin attaura da injila an fahimta ولهذا دون الدليل فما كان منها صحيحا abin da ya yi saura wanda ya wanzu a asalin shi na inganci a cikin littattafan fahuwa mansukhun bil islam to musulunci ya shafe shi wa ma siwa zalika duk abin da kuwa ba na gaskiya ba a cikin littattafan fahuwa muharrafun imma dai an karkatar da shi aw mubaddalin ko kuma an sauya shi wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata daga manzon Allah ya kai musulmi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu ghadiba hina ra'a ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahifatan fiha shay'un min at-Tawra annabi yayi fushi a sa'ad da ya ga wata takadda wacce a cikinta akwai wani abu na at-Tawra annabi yayi fushi wa qala alayhi salatu wassalam annabi yace afi shakkin anta ya ibn al-Khattab ya kai umar kana cikin shakka ne game da musulunci da ƙur'ani da kaje ka ɗauko a taura annabi ya faɗa haka cikin mamaki da inkari alam ati biha bai ba a naƙiyya shin ban zo muku da musulunci ba gashi nan fariƙar lauka na akhi musa hayyan annabi ya ce wallahi da ɗan uwana musa yana nan da rai yana raye ma wasu ahu illatiba'i attaurar shi aje ta zai bi na zai qur'anin da nazo da shi shi zai dauka ina fata mun fahimta wannan hadisi rawahu ahmad wa tar wa darimi wa ghayruhuma rabi al abu na hudu ka sani ya kai musulmi yana daga cikin usul na aqidar musulunci anna nabiyyana wa rasulana muhammadan sallallahu alaihi wa sallama huwa khatamul anbiya'i wal mursalin annabinmu kuma manzonmu muhammad shine cikamakin annabawa da manzanni kamar yadda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina dan haka malam yace falam yabqa rasulun babu wani annabi da ya yi saura annabin da ya zan ya ji butti ba'uhu dole a bi shi siwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama in ba annabi muhammad ba walau kana ahadun min anbiya illahi wa rasulihi hayyan da za a samu wani annabi cikin annabawan Allah yana raye lama wasi'ahu illa tiba'ahu sallallahu alaihi wa sallama shi ma bin annabi zai an fahimta zai saki nashi littafin ya bi manzon Allah shi ya sa ma idan annabi Isa ya dawo karken duniya ba da attaura zai hukunci ba da Qur'ani da sunna zai hukunci ina fata mun fahimta wa annahu la yasa'u atba'ahum illa zalika kuma mabiyan wannan annabi dole musulunci za su shiga addinin musulunci za su bi annabi muhammadu za su yi wada'a kama qala allah ta'ala wa iz akhadha allah mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأن كنا بمنكر أنت وأن آيوين ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكما لشريعته إذن إيسى يسوك النبي محمد زيبي da shari'ar annabi zai yi hukunci ina fata an gani wa qala Allah ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar kunji malam yace malaman suka ce kamar yadda na daga cikin usul na aqida aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ne ammatun linnasi jami'a Allah ya aiko annabi ne zuwa ga mutane gaba daya kamar yadda ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamuna haka kamar yadda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an khamisan abu na biyar min usulil islam yana daga cikin asali na musulunci annahu yajibu utiqadu kufri kulli man lam yadkhul fil islam wajibi ne kai musulmi ka aƙidantu da kafircin duk wanda bai shiga musulunci ba minal yahudi wan nasara wa ghairihim daga cikin yahudu da nasara da waɗanda ma ba su ba wa tasmiyatuhu kafiran kuma lallai ne ka kira shi da sunan shi na asali sunan shi na yanka sunan shi da Allah ya bashi ka ce mishi kafiri ina fata mun gane wannan shi ne sunan da Allah ya bashi وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين كما كأكيدا تدد وند بيشغ مسلم شيبا مكي الله نيدا منظر الله دمومني وأنه من أهل النار كما تنوتني كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا كاد سورة سنة أسلي سورة سنة ينكا دا الله يباسو كيدا كي تيوا أدينا تي مسو كافري الله تيوا لم يكن الذين كفروا ya rage ko dai ka cire ayar a cikin alkur'ani mu ma mu cire ka daga musulunci eh ko ba haka ba don duk wanda ya cire wannan ayar ko ya ce a daina karatunta ko kuma a za ta kawo rabuwar kai to lallai shine ya kawo asalin rabuwar kai a cikin addinin musulunci أم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينات النبي محمد sallallahu alaihi wasallam bayyana din alqur'ani duk abin da ba musulunci ba ba alqur'ani ba to ba bayyana bane wa qala jalla wa ala innal ladina kafaru min ahli alkitabi su ay ahli alkitabi jama'a yahudu da nasara kaga kafaru wal mushrikin kaga ghayruhum min alwasaniyyin kenan waɗanda ba ahalul kitabi ba daga cikin maguzawa masu bautar taurari da rana ko masu bautar aljanu da mala'iku da gumaka وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار annabi yake na rantse da wanda raina ke hannunsa jama'a waye wannan Allah annabi yace babu wani cikin yahudawa ko kiristoci da zai ji da'awata ya ji kirana ya mutu bai yadda da abin da na zo da shi ba face sai ya zama dan wuta a lahira wannan na nuna mana duk wanda bai bi musulunci ba jama'a sunan shi kafiri kuma fahimta da kyau jama'a ولهذا da wannan dalili malamai suka ce faman lam yukaffir al-yahud wan nasara fa huwa kafir duk wanda yake a daina cewa kafirai ne to shi ya kafirta fardan li qa'idati shari'a man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir dan kafircin yahudu da nasara kafirci ne da yake mujma'un alaihi kafirci ne da yazo da nas qat'iyyu thubuti wad dilala ina fata an fahimta lallai musulmi ka san wannan kaga daga nan za ka fahimci ashe waɗancan yahudu da ka ɗauka ‘yan uwanka ne ɗari bisa ɗari da kiristoci da ka ɗauka ‘yan uwanka ne ɗari bisa ɗari to ka dawo cikin taitayinka matuƙar kai musulmi ne in dai kai musulmi ne ka dawo cikin taitayinka ka gane me kake faɗi sadisan na shida malam ya ce wa amama hadhihi al-usul al-i'tiqadiyya wal haqaqiq ash-shar'iyya waɗannan ababe na aƙida da haƙiƙa ta shari'a tana tabbatar da fa'inna da'awata ila wahadatil adyan kenan kira zuwa ga gamayyar addini da cakuduwar addini wata ƙarubu bainaha da cewa ai a ɗan kusanto da juna a samu kusanci tsakanin yahudu da nasara da musulmi wa sihiruha da zawarcin musulunci zuwa ga waɗannan addinan fi qalibin wahidin a ce a haɗa su a kwari a lungu a layi guda da'awatun khabifatun makiratun muguwar da'awa ce kuma makirar da'awa ce makirci ne ga musulunci da musulmi wal ghardu minha manufar wannan da'awa ita ce khalqul haqqi bil batil gauraya gaskiya da ƙarya wanda dama ɗabi'a ce ta ahlul kitabi mun karanta ya ahlul kitabi lima talbisu da haqqa bil batil dama ɗabi'a ce ta su dan haka da'awa zuwa ga a haɗe musulunci da sauran addinai da'awa ce ta cuɗanya gaskiya da ƙarya wa hadamul islami kuma da'awa ce ta rusa musulunci wa taqwidu da'aimihi da kuma warware gimshikan da musulunci ya kafu akai wa jarru ahlihi ila riddatin shamilatin kuma wannan da'awa ana so a ja waɗanda suke wato ake kiransu zuwa gare ta ne zuwa ga ridda riddar da za ta sa su bar musulunci kun fahimta da kyau jama'a don muna da yaƙini addinin yahudu ya samu tasgaro da matsala haka kiristanci ko ba haka ba kenan mu muna da yaƙini akan musulunci gaskiya ne don me za a gauraya gaskiya da ƙarya don me don me za ka yadda kana rike da farfesu jama'a lafiyayyen farfesu da ɗumi ƙanshi na tashi sai wani ga wancan da fitsari a cikin po wancan da zawo a cikin po sai wani ya zo ya ce a haɗu a haɗa kai a haɗa a gauraya eh kada a samu rabuwar kai kai zaka yadda in mai zawo ya yadda da fitsari kai mai farfesu zaka yadda ba za ka yadda ba don za a yi maka sagige duwa ne ko ba haka abin da fa ake cewa wallahi munin ya fi wannan misalin da na buga jama'a munin ya fi don in ka bi musulunci zai kai ka zuwa ga aljanna ne idan ka bi yahudanci ko kiristanci to wuta za ka tafi na fata mun fahimta Allah shi kiyaye malam ya ce wa misdaqu zalika abin da ke gasgata maka haka asali yahudu da nasara so suke su rusa musulunci su sabbabar wa musulmi yin ridda da cuɗanya gaskiya da ƙarya Allah ya ce malaman suka ce fi zalika qaulullahi subhanahu ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ba za su gushe ba suna yaƙar ku ku musulmi har sai sun raba ku da addinin ku kun yi ridda matukar iyawarsu za su amfani da duk abin da suke da shi na dukiya da ilimi da ƙwarewa da fasaha da ƙere-ƙere za su amfani da duk abin da suke da shi da ma'anar su ga sun yaƙi musulmi sun raba musulmi da addinin shi musulmi ya bar musulunci tare da haka Allah sai bai bai wa musulmi hanzari ba ce wato ai tunda sun yaƙe shi sun mishi kaza sun yi kaza akwai kaza shikenan ya biye musu Allah ce wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya riddebi ma yahudu da nasara ya bar addinin shi na musulunci to irin waɗannan Allah ya rusa ayyukansu gaba ɗai kuma sun yi asara kuma in suka tafi lahira za su shiga wuta su dawwama a cikinta da haka kai musulmi ba a baka hanzari ba baka da uzuri na cewa to ai yanzu zamani ne ai yanzu kaza ai yanzu yahudu sun zo da kaza su suke kaza dole a bi su dole kaza wannan ba hanzari ba ne na a bi su akan kafirci a bi su akan rusa addini da rusa da saka ma saka ma musulmi shubha a cikin addini ina fata an fahimta malam yace sabi annabakwai wa inda min asari hadhihi da'wa na daga cikin mummunan tasirin wannan kira al'asima muguwar da'awa muguwar kira na a zo a haɗe addinai gaba ɗaya na daga cikin tasiri da abubuwan da suke kira zuwa gare shi ilgha'ul fawariq bainal islami wal kufr duk abin da ya rabe tsakanin musulunci da kafirci to a watsar da shi ma'ana kai musulmi kada ka faɗi abin da ya rabe ya bambance tsakanin kai da kafiri ayoyin nan duka ka aje su a gefe hadisan nan ka tattara su ka ture su gefe ka zo ku haɗu gaba ɗai a zo a haɗu akan abin da aka haɗu akai a haɗa kai a tafi ai kai ma ba yahude da musulmi da kirista duka manufar ku Allah kuma aljanna kuke so hanyar ce kawai ta ɗan sha bamban amma dai duka hanyar za ta sada ku da aljanna ne kaɗai da haka sai ka ji ana ƙaƙalo wasu wata shaiɗaniyar ƙa'ida ku ji da kyau jama'a sai ka ji ana cewa ai ai ai ai da yake da suna wasila hanyar koda bata dace ba wato hanyoyi koda sun sha bamban in dai gaya ta zo daya to ta zo ta zama kyakkyawa ce to koda ka bi hanyar da bata dace ba daidai ne alghayatu tubarrir wasila alghayatu tubarrir wasila wai kai ma aljanna kake so kirista ma aljanna da ya wuce ma aljanna Allah suke bauta ma kai ma Allah to amma hanyar ce ta sha bamban ai duk manufar ku ɗaya ce ai addinin ku ɗaya ne duka Allah kuke ma wannan shedaniyar da'awa ce jama'a sai su ce ai kaga kaman kai ne idan zaka je misali zaka je Kaduna ko zaka je kaza wannan ya bi ta nan wannan ya bi ta can kaga dai duka manufar ku ku haɗu a Kaduna hanyoyin ne kaɗai suka sha bamban to menene aibi dan na bi ta nan dan wancan ya bi ta nan to menene aibi ai ba za ka aibanta shi ba manufar dai ku haɗu a Kaduna kaga wannan muguwar da'awa ce sai su ce alghayatu tubarrirul wasila manufarka ta karke to za ta barrantar da kai hanyar da ka bi gurin isa zuwa ga wannan manufar da haka ko kai bid'a ko kai kafirci ko kai kaza in har manufarka ita ce aljanna da bautawa Allah to daidai kake akai ai musulmi kai ma haka kake kirista kai ma haka kake kai ma kaza don haka ku zo ku haɗu wannan shaɗaniyar da'awa ce jama'a shaɗaniyar da'awa ce ina fata an fahimta don haka malam ya ce wannan da'awa tana kai ga a bar dukkan abin da yake bambance tsakanin musulunci da kafirci wal haqqi wal batil abin da yake gaskiya da ƙarya a aje sha a haɗu akan abin da kai ya haɗu a kai wal ma'ruf wal munkar duk abin da yake ma'arufi ne a shari'a da munkar to a aje shi eh a daina cewa ayi sallah tunda yahudu ba sa yin sallah a daina cewa ayi azumi a daina cewa kaza a amma a ce ayi gaskiya tunda kiristoci ma na cewa ayi gaskiya a ce kaza ma'ana duk abin da aka haɗu gaba ɗaya to shi za a rika yi abin da ya raba su to kada a faɗe shi kada a kawo shi mun fahimta da kyau kuwa malam ya ce kenan fala wala'a ولا براءة ولا جهاد ولا قتال لأعداء كلمة الله في أرض الله والله جل وعلا تقدس يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ya ce a yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yadda da ranar alkiyama ba ba su barin harin abin da Allah ya haramta su bashi a haram kuma ba su barin abin da Allah ya halatta su bashi a halal kuma ba su yin addini na gaskiya addini na gaskiya shine musulunci Allah ya ce daga cikin waɗanda suke ahalul kitabi kaga yahudu da nasara hatta ya jizya har sai sun ba da jizya su bayar hannu da hannu cikin kaskanci wa ya ƙulu jalla wa ala wa qatilul mushriki na kafa kama yi katilu na kum kafa wa alamu an Allah ma'al muttaqi na kaga duk wani kafiri ya shiga ciki salinan suka ce na takwas an da'awata ila wahdatil adyan wannan kira zuwa ga a zo a haɗe addinai gaba ɗai in sadarat min muslimin in har musulmi ne ya ɗauko ta yake kira zuwa gare ta fahiya tu'uta baro riddatan sarihatan an dinil islam wannan ridda ce ƙarara ridda ce daga barin musulunci li'annaha tasfamu ma'a usul al-i'tiqad dan wannan tana haduwa ne da asali na aqida dan haka fatar babil kufri billahi azza wa jal tana kai mutum ne ya yarda a kafircewa Allah wa tubtilu sidqal qur'ani kuma wannan da'awa tana wato rusa gaskiyar qur'ani wa naskhahu li jami'i ma qablahu min al-kutub tana rusa dukkan abinda al-qur'ani ya shafe na littattafai ne wa tubtilu naskh al-islami kuma wannan da'awa tana rusa shafewar da musulunci yayi li jami'i ma qablahu min ash-shara'i wal adyan cewa musulunci bai share sauran addinan ba kenan kaga wannan ridda ce gabar musulunci malam ya ce wa bina'an ala zalik don haka a bisa waɗannan bayanan fahiya fikratun wannan tunani da ake kawo wa musulmi na a zo a haɗe gaba ɗai marfubatun shar'an shari'a ta kyamace ta muharramatun kafa'an kai tsaye yanke babu tabbas haramun ce bi jami'i adillati tashri'i fil islami da dukkan dalilai na shari'ar musulunci min qur'anin wa sunnatin wa ijma'in kun kiyaye da kyau jama'a ku je ku karanta wannan fatawa ga ta a cikin wannan littafi jama'a kuma abin ban sha'awa waɗannan littattafai na daga cikin littattafan da idan alhazai suka ji aikin haji kyauta ake raba su kyauta ake raba su jama'a mun fahimta da kyau jama'a don haka mu ba mu yadda da da'awa ta gamayyar addini ba jama'a mu ɗan salafiya san ba mu yadda da wannan ba Allah shi kiyaye malam yace tasi'an natar wa bina'an ala ma taqaddama fa innahu la yajuzu li muslimin yu'minu billahi rabban bai halatta ga musulmin da ya yadda da Allah ba ya yadda da musulunci a matsayin addini ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo bai halatta ga mutumin da ya yadda da waɗannan ba ya zan yana kira zuwa ga wannan fikira zuwa ga wannan tunani mummuna ko ya zama yana shajja a musulmi a kai ko ya zama yana ɗora musulmi a kai ballantana ma shi kan shi ya amsa kiran bai halatta ya kira ba kuma bai halatta ya amsa ma wasu idan sun kira shi ba والدخول في مؤتمراتها بهلت إن أن يتيك تارو تاران هدور الديني قبادي بهلت كجيبة ولا يجوز لمسلم كما بهلت كمسلمي وكجد كو جماعة طباعة التوراة والإنجيل منفردين a buga a taura ka je in kai kana da printing press ko kana da wani shago na buga takardu ko buga littattafai ka je kana buga a taura kana buga injila su kadai bai halatta ba to fa kaifa ma alqur'ani alkarim fi ghilafin wahid in su kadai bai halatta ba ina kuma ka gwama qur'ani da wasu daga cikin waɗannan littattafai a littafi daya wannan haramcin ya fi tsanani jama'a faman fa'alahu duk wanda ya aikata haka au da'a ilaihi ko ya kira zuwa ga wannan fa huwa fi dalalin ba'id yana cikin bata mai nisa lima fi zalika min aljam'i bain alhaqqi ay alquran wal muharraf wannan na daga cikin abin da ke hada gaskiya shine alqurani da ƙarya dan ka hada gaskiya da ƙarya aw alhaqqi almansukhi at-tawra wal injil ko kuma ka hada alqurani da gaskiyar da amma tuni an riga an shafe ta an fahimta كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد بعدين بني مسلمي ya wato asalin tafi saboda a ce an haɗa kai kana da kuɗi a ce to ka gina masallaci waɗancan ma ka gina musu coci waɗancan ma ka gina musu wurin bauta nasu na yahudawa wannan bai halatta ba jama'a ina fata an gane dukkan al'ummar da ka ji haka ya tabbata cikinta tana fama da ɗankarin jahilci Allah ya sa kun ji wani labari da BBC ta saki ba da juma wannan ba wasu indiyawa can wuraren indiya pakistan haka musulmi ne amma suka gina wani ƙanƙararren coci ga kiristan da suke rayuwa da su saboda tsabar zaman lafiya wannan zindiƙanci ne wa ya ce kai haka wace ka gina coci ko mun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace wala shakka anna iqrar zalika babu shakka tabbatar da haka a wu itiqadahu ko kudurta haka aw rida bihi ko yarda da haka kufrun wa dalal wannan kafirci ne bata ne li'annahu mukhalafatun li sarihi ko sarihi alqur'ani alkarim wa sunnati mutahhara wa ijma'il muslimina واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى وتعالى الله عن ذلك wannan ƙaryata alƙur'ani ne da sunna ƙaryata ijma'in musulmi ne kuma yin haka tabbatar da ƙaryata alƙur'ani ne da ƙur'ani ya ƙaryata yahudu da nasara cewa a cikin littattafansu akwai taharifi akwai ƙarya akwai gaskiya da suka cakuɗa ta da ƙarya kaga idan ka yadda da haka kenan ka ƙaryata Allah ka gasgata su kenan jama'a ku je ku karanta waɗannan don haka mu matsayar mu ita ce ba mu yadda da da'awa ta gamayyar addini ba ba mu yadda da wannan ba jama'a kun ji da kyau abinda muka yadda da shi shine yahudu da kiristoci ba musulmi ba ne kafirai ne amma kuma wajibi ne a kiraye su zuwa ga shiga musulunci ba wai a zo a haɗe kai da su da aƙidarsu a haɗe gaba ɗaya ba dole a kiraye su su shiga musulunci jama'a don haka mu musulmi aikin mu shine da'awa kiran waɗanda ba musulmi ba su shiga musulunci amma a tafi a haɗu da su a markaɗe jama'a ba mu yadda da wannan ba ba mu yadda ba sannan ba mu yadda kuma a ɗauki takobi a yaƙe su don ba su shiga musulunci ba don wannan manhaji ne na khawarij don ƙa'ida ce kuma ta Allah la ikraha fid din kun kiyaye da kyau zama tare da kafirai ne amma ba mu yadda kuma dan an kira su ku taho ku shiga ba su shiga ba kuma a ɗauki makami a yaƙe su wannan ba daidai ba ne wannan ba musulunci ba ne kun fahimta da kyau zama don kullum musulunci yana tsakanin zakewa ne da gazawa waɗancan waɗanda suke ganin a iya haɗuwa da waɗanda ba musulmi ba a game gaba ɗaya wannan sun gaza ne sun kasa kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga shiga musulunci kaga gazawar kenan kusur din kenan waɗancan kuma sai suka ga to tunda kun ki musulunta a ɗauki makami a harbe ku kaga sakewa kuma kenan to kullum musulunci yana tsakanin zakewa da gazawa wato wasafiyatul islami kenan tsaka tsakiyar musulunci ina fata mun fahimta shi yasa ga wani babban littafi da aka samu wani babban malami ya rubuta wanda asali risala ce ta doktora wato phd thesis ne ko dissertation gashi da'awatul nasara ko da'awatul muslimina lin nasara fi asri al-hurub as-salibiyya wato da'awa da kira da musulmi suka yi ta yi wa kirista musamman a lokutan da aka yi wannan yaƙi wato al-hurub as-salibiyya wato wannan yaƙi da kiristoci suka afko kasashe na musulmi suka yi wa musulmi kisan kare dangi wanda saboda tsabar rashin adalci wannan a tarihi wasu wasu kiristoci da yahudawa ba sa faɗin wannan amma tabbataccen abu ne jama'a a ƙarni na shida bayan hijira suka yi wa musulmi kisan kare dangi suka kwace baitul maqdisi suka halatta jinin musulmi a wannan lokaci sai da ta kai yadda kasan an yi ruwan sama ruwa na gangara a makwarara haka jinin musulmi ya zama jama'a haka kiristoci suka yi yan crusaders haka suka yi crusaders su ne alhurubus salibiyya din kenan suka yi musulmi haka amma a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya kwato baitul maqdis a hannunsu a hannun wato salahuddin al-ayyubi sai ya zama babu wani adalci da ya rage wanda yake hannun musulmi da ya rage wanda wato wato wato wannan da bai yi wa kiristoci ba an kama su madadin duka a yanka su a kashe su shikenan sai aka dora musu fansa aka dora musu jizya aka ce shikenan su fanshi kansu ba a kalli me suka yi wa musulmi kafin wannan lokacin ba inda ramuwa za a yi da duka sai a yanka su kama sai aka tara su aka ce su ba da fansa su fanshi kansu shikenan aka zo aka suka yi layi shikenan sai ya zauna shi wato salahuddin al'ayyubi wannan ya taho shikenan ya bayar wannan abinda aka yanka idan abinda ka zo da shi bai kai ba shikenan sai a karba a ce ka wuce ka zama in ka zama cikakken mai yanci ka zama da ba a ce dole sai ka shiga musulunci ba ta kai an kai lokutan da wasu za su taho ba su da komi salahuddin shi zai ɗiba a nashi aljihun sai ya ba su don su fanshi kansu wannan karamci da musulmi da salahuddin al'ayyubi ya yi wa kirista a wannan lokaci wannan ta sa wani mawaƙi ya ja gefe ko ya kalli abu wato salahuddin ya rera wasu baitoci ya yabe shi ya yabi musulunci daga ciki yake cewa fa kullu ina'in bima fihi yanba'u ai kowace ƙwarya abin da ke cikin ta take zubarwa kaga kiristoci su yakar musulmi suka yi sun yi wa musulmi kisan kare dangi ne a sa'ad da musulmi kuma adalci suka yi musu tausaya musu suka yi kiran su suka yi fansa suka dora musu duk waɗannan abubuwan ba a bayyana su a tarihi amma kullun nuna ake musulmi da ƙarfin takobi ya yaɗu musulunci da ƙarfin takobi ya yaɗu da yaƙi musulunci ya yaɗu wannan ƙasar kaɗai ta zata zame mana misali da mai addinin kiristanci ya yaɗu a ƙasar nan da mulkin mallakan turawa wannan kowa ya sani amma ƙarya kuma suka yi aka rubuta a cikin littattafai na history cewa ai ɗan fodiyo kawai nishadi ya ɗebi takobi ya ɗebi makamai da mutane ya ta kashe mutane yana kwashe dabbobi yana kaza duk ba a bayyana tarihin me aka yi wa ɗan fodiyo kafin ya ƙaddamar da jihadi ba a faɗin haka sai a ce muhammad yana zaune ana zaune lafiya haka aka samu wata zindikiya kafira arniya mustashirika yar kasar masar wai tana da awar ita tana da phd a cikin addinin musulunci da islamic studies ta ce musulunci shi ya kawo terrorism kuma musulmi su ne terrorist kuma terrorist da farko shine muhammad haka ta ce allah ya tsine mata albarka ta ce ana zaune lafiya Muhammad ya tashi ya ta kashe mutane yana kwasar dukiya kuma Qur'ani shine ya zo da terrorism aka ce ya aka tace gashi Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi ke ta dawo ayoyi mustashriqa arniya tace gashi ana zo na lafiya Qur'ani ya ce wa qatilu fi sabilillah cewa ma akai ku yaki saboda Allah kaga Qur'ani shi ya kawo terrorism haka tace me yasa ba a fassara wa mutane hakikanin musulunci yaya aka bar rubuce-rubuce na tarihi a hannun yahudawa wannan wai tana da'awar ita musulma ce jama'a me yake wannan ba ridda bace anil islam wannan ba kafirci bane tana jijiyar wuya da hajijiya tana difa'i akan ra'ayinta yahudu sun tasa ta a gaba sun tana musu aiki musulmi mu dawo cikin taitayin mu wallahi mu koyi wannan musuluncin hakikanin koyo mu san shi wannan shi zai sa musuluncin mu ya zama daidaitaccen musulunci babu zakewa ko gazawa a cikin shi don musulunci ya zo da manhaji ne na wasatiyya wasatiyya a babin aqida a babin mu'amala a babi na kasuwanci musulunci ya zo da wasatiyya akan komi bai zake ba balle ya wuce gona da iri sannan bai gaza daga inda ake so ka kai ba kai musulmi ka je ka karanta wata risala ko wani littafi na wannan malami marubuci Muhammad Ali As-Sallabi Al-Wasatiyyah fil Qur'an zaka ji al-wasatiyya fi majal al-aqaid wa sharia ya kawo daga cikin misalan da ya kawo ka kalli wasatiyya a babi na zamantakewar aure da mace yahudu in mace tana al'ada kyamarta suke raba ta da gida suke sai su kai ta can wani guri su kyamace ta gaba ɗaya ba za a ci abinci da ita ba ba za a zauna gida da ita ba ba za a yi mata magana ba sai a kyamace ta su kuwa nasara mace ko tana al'ada ba abin da ya shafe su zakke mata suke saduwa da ita suke kaga zakewa ce can kuma gazawa ne musulunci da ya zo sai ce kada a sadu da ita kaga raddi ga nasara sannan kada a ƙaurace mata a ci abinci da ita a zauna da ita raddi ga yahudu kaga wasatiyya din kenan aka tambaye aisha aka ce ma ya rajulu ma ya hillu lirrajuli min imra'ati wa hiya ha'id tace kullu shay'in illa nikah kaga wannan wasatiyya ce ta alqur'ani wasatiyya ce ta addinin musulunci to musulunci babu zakewa a cikin shi don haka musulmi ku daina sakewa babu gazawa daga inda ake so ka kai ku daina gazawa kenan ba za ka gane manhaji na tsaka tsakiya ba game da musulunci sai ka koyi hakikanin musulunci akan waɗanda suka fahimci musulunci ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace ka je ka karanta wannan littafi gashi mujalladi biyu ne da'watul muslimina lin nasara fi asr al hurub as salibiyya wato kira da musulmi suka rika yi wa kiristoci da ku zo ku shiga musulunci ku taho ku shiga musulunci ku shiga musulunci ku zama ƴan uwanmu mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina fata mun fahimta wannan ita ce matsayar mu mu musulmi don haka ba mu yadda a narke tare da su ba sai dai a kira su ku zo ku shiga musulunci ku taho ku musulunta ina fata mun fahimta kuma ba da karfin tuwo ba ba da duka ba ba da bulala ba ba da karfin bindiga ba za a kira su ne da hujjoji da bayanai da tattaunawa dialogue ina fata mun fahimta ka je ka saurari yadda malaman musulunci suke tattaunawa da waɗanda suke ba musulmi ba ka je ka saurari yadda wato asalin zakir naik da wancan malami ɗan south africa wancan ku tuna mun sunan shi jama'a ahmad didat ahmad didat ka dawo nan ƙasar mu najeriya ka ka dawo ka dubi irin su professor dauda ojobi da rubuce-rubuce da ya yi wanda shi dama masanin addinin kiristanci ne don a ciki sai da ya kai kat ko ba haka bane a nan makarantar aka gayyato shi a wannan tebur din ya zauna ku je ku saurari kasusuwan shi da maganganun shi da littattafai da ya rubuta sannan kuma ka dawo ka kalli wancan masani dan sakwata ne ko ina ne mabera malam yusuf mabera ku je ku saurari laccocin shi jama'a da tattaunawa cikin sauki zaka gane musulmi suna da matsuwa jama'a musulmi kiran wanda ba musulmi suke ba ya zo ya shiga musulunci ba da ƙarfi ba da hujjoji da bayanai don haka ku je ku saurari laccocin wannan malami ƙwararre ne ya san abin da ya shafi comparative religion wato yadda wato abin da ya shafi dirasa akan addinai ina fata mun fahimta don haka wannan ita ce matsayarmu kuma ita ce akidarmu kuma wannan shine manhajinmu wani wannan to ba mu yadda da shi ba ina fata da ma mun fahimta fa'ida ta uku daga cikin fawa'idin da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi suna bayyana mana insaful qur'ani alkarimi li ahli alkitabi alqur'ani ya yi wa yahudu da nasara adalci kaga yana daga cikin wasafiyya ta alqur'ani din yi musu adalci ayyama insafin babu wani adalci da ya kai adalcin da alkur'ani ya wa ahlul kitab wa qad ansafahum alkur'ani ya musu ya musu adalci hatta fi ma'rajir raddi ala dalalatihim wa makaidihim har a sa'ad da yazo ne musu raddi yana mayar musu da martani alkur'ani ya musu adalci an gane falasa da zalika Qur'ani sai ya danganta wannan makirce-makirce da suke yi ila ba'adu ahalul kitabi ya jingina shi zuwa ga wani sashe na ahalul kitabi wa lam yu'ammimil hukma alaihim Qur'ani bai game hukunci akan su gaba ɗaya ba wannan na nuna mana shi addinin musulunci da alqur'ani da sunna to cike suke da adalci hatta ga wanda yake saba musu ina fata mun fahimta dan haka musulmi sun fi kowa adalci kamar yadda addinin musulunci ya fi kowane addini adalci ga wato addinin da ya saba mishi to sanin waɗannan ayoyi suna karantar da mu alhaliful kazib min alkaba'ir ƙarya tare da rantsuwa akan kasuwanci wannan yana daga cikin kaba'ir manya-manyan zunubai kun tuna da ayar innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalilan da muka karanta to wannan ayar na daga abin da take karantar da mu rantsuwa akan ƙarya yana daga cikin manya-manyan kaba'irai na zunubi don haka musulmi ku nisanci ƙarya sannan ku nisanci ƙarya akan wato rantsuwa akan ƙarya kaga ita kanta ƙaryar haramun ce to kuma balle ga ƙarya kuma ga rantsuwa akan ƙarya khamisan na biyar daga cikin darussan da za mu koya a cikin waɗannan ayoyi jama'a a cikinsu akwai hajatul ummati ila ulama'in rabbaniyina al'umma tana da bukata zuwa ga malaman Allah da za su karantar da al'umma ilimi na gaskiya ba ɗora al'umma akan soye-soyen zukatansu ba ina fata mun fahimta su karantar da al'umma gaskiya su tarbiyyanci al'umma akan gaskiya waɗannan su ne ulama'ur rabbaniyuna malaman Allah masana Allah masu ilimi ga fahimta ga haƙuri ga hikima ina fata an fahimta wannan ta sa al'imamu jamaluddin al-qasimi a cikin tafsirin shi ne suna mahasinu ta'awili a juz'in shi na biyu a wato ƙarƙashin wannan aya ta tamanin daidai a shafi na ɗari uku da tamanin da tara yake cewa fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar akwai a'zamu ba'ifin liman alima an ya'amala eh akwai abu mafi girma da zai yunkurar da dukkan wani mai ilimi akan ya yunkura ya miƙe ya yi aiki da ilimi wa anna min a'zamil amali bil ilmi kuma yana daga cikin mafi girman aiki da ilimi ta'alimuhu a karantar da ilimi wal ikhlasu lillahi subhanahu sana a tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai wa dirasa da kuma darastar ilimi wa muzakaratul ilmi wal fiqhi sannan a yi darasi game da ilimi a koyi ilimi a haddace ilimi a fahimci ilimi ina fata an fahimta malam yace fadallatil ayatu ala anna al-ilma wa ta'lima wa dirasata tujibu kauna al-insan rabbaniyan wannan ayar tana nuni akan lallai koyon ilimi da karantar da ilimi da darastar ilimi yaɗa ilimi to waɗannan ɗabi'u ne da suke wajabta mutum ya zama daga cikin al'ulama'ur rabbani malaman Allah faman ishtagala biha don haka duk wanda ya shagaltu da ilimi ilimi na addini jama'a ilimi na qur'ani ilimi na sanin Allah ya shagaltu da koya da karantarwa da kiran al'umma zuwa gare shi la li hadha al maqsud ba da manufar kira zuwa ga Allah ba faqad a sa'ayuhu aikin shi ya ɓaci wa khaba amaluhu kuma yayi asarar aiki ashe ana yi ne saboda Allah kuma ana kiran mutane ne zuwa ga al-ilmun nafi malam yace wa kana mithluhu sai ya zama misalin wannan masali man gharasa shajaratan hasana kamar mutumin da ya shuka wata bishiya ce mai kyau muniqa bi manzariha bishiyar da idan ka kalle ta za ta burge ka ta baka sha'awa amma dai wala manfa'ata bi samariha sai dai kuma ba za a amfana da ɗan itacen ta ba kaga ilimi mara amfani kenan shi yasa malam yace wali hadha qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace na'udhu billahi min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha Allah ka tsare mu daga ilimi mara amfani da zuciya wacce take ba tsoron Allah a cikinta ina fata da mun fahimta kaga wannan na nuni akan malamai su koyi ilimi ilimi na gaske jama'a ilimi na addini da gaske eh ba wai ka tafi ka je kai digiri ko masters ka samu takarda ba kai ilimi na gaske jama'a ilimin da zaka zama almarji'ud dini ina fata mun fahimta dan wani zai ce kakin da ya riga ya samu kwali na digiri shikenan shi ya daina ilimi ina ai baka yi komi ba idan aka tambaye ka Sheikh Gumi Abubakar Mahmud Gumi wani wani certification yake da shi diploma yake da ita amma kuma baka isa ba ko hasidin iza hasada ne kai baka isa ka ce shi ba malami bane ya wayi gari ya zama shine makomar mutane a addini ko ba haka ba majalisar malamai ta duniya ta ja shi ta saka shi a cikinta kai da bai da ilimi da za su saka shi cikinta to to dakta ne shi a profesa ne shi a ilimi na gaske jama'a ina fata mun fahimta dan haka ku tsaya ku yi ilimi jama'a kada kada certification ya ruda ku ba cewa ake kada ka je kai karatu na digiri ka samo certification ko kai masters ko kai kaza ka je kai amma kada wannan ya rude ka ka ji kai ka kai karkin ilimi za ka bata ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace to sannan waɗannan ra'ayoyi da muka karanta da ma a cikin su akwai haramcin bautar wani Allah in ba ku manta ba a ciki annabi ba ya kirayi waɗannan mutane ba cewa ku zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita mu Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kaga lalle a tantsanta bauta ga Allah haramun ne bautar wani Allah an fahimta kamar yadda sujuda ga wani Allah haramun ne haka riƙar wani Allah a matsayin ubangiji wannan haramun ne yana cin karo da da'awa ta musulunci wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to yana daga cikin daukar mutane su zama arbab kuma bayan Allah shine yi wa malamai da'a cikin abin da yake sabon Allah ne duk abin da malami ya faɗi in ya saba wa Allah to haramun ne ka bi shi idan ka bi shi kai mishi da'a to ka rike shi a matsayin رب من دون الله إلى فتا أم فهمتا كرنت جامع الترمذي حديث يتبتا دق صحابي عدي ابن حاتم عدي بن حاتم ألوكة يتي إنا كريستا متى شيني yace wata rana na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan musulunta yace yana zuwa sai zan a wuyana ina rataye da salib cross an gane shikenan yace ina zuwa daga nesa annabi yace dakata cire wannan gurkin gunkin alqi hada salib wurgar da shi sai ya cire ya wurgar sai ya karaso adiyu yace fanta haitu ilai sai na iso zuwa ga annabi وهو يقرأ قوله تع... قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى زوا سيدنا جاء النبي أنا كرن تفضل الله شوى يهود ونصارى سرك ما لمنسو da masu bautan cikinsu a matsayin alloli koma bayan Allah yana gamawa adiyu sai ce a manzon Allah ba mu rike su a matsayin alloli ba annabi sai ce bala ba haka abin yake ba kun rike su kun tuna da bala ɗin da muka karanta ba ba mu rike su ba annabi sai ce bala kaga korewa annabi ya kora abin da ya faɗi ne kenan korewan korewa tabbatarwa ne ya ce lasna na abuduhum annabi sai ce bala mala da ka ce ba bautar su kuke ba a'a ba haka ba ne bautar su kuke kaga korewan korewa tabbatarwa ne kenan bauta musu kuke annabi sai ce shin ba su halatta muku haram kuma ku halatta su haramta muku halal kuma ku haramta mana ku yi musu biyayya akan tawaye ga Allah abi ya ce muna yi annabi ya ce fatilka ibadatuhum ai ne ita ce bautar su kaga kun rike su arbaban min dunillah shi yasa jama'a ba a yi wa malamai da shehunnai da waliyai da'a matukar sun yi umarni da abin da yake sabon Allah ne mun ji da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to sanan jama'a waɗannan ayoyi daga ƙarshen abin da muka karanta a cikinsu suna tabbatar da annaba taubati maftuhun li kullil muznibina kofar tuba a buɗe take ga dukkan masu zunubi duk laifin da ka aikata kofar tuba a buɗe take ana jiran ka ka zo ka tuba hatta murtakibil kaba'ir hatta masu aikata manya-manyan zunubai matsafi ne kai ka sha jini ka ci kai ka ci nama ka yi kaza ka ga dai karken kabira kenan ko to ka zo ka tuba Allah zai karbi tuban ka mahama azumat duk yadda laifin da ka aikata ya girmama to Allah zai karbi tuban ka kofar tuba a buɗe take ya kai musulmi wa anna taubata kuma wannan waɗannan ayoyin sun bayyana mana cewa ita tuba ta jubbu ma qablaha tana rusa duk abin da mutum ya taɓa yi na zunubi da sabon Allah matuƙar ka yi taubatan nasuhan idan ka tuba to abin da ka taɓa yi baya Allah ya yafe maka ina fata mun fahimta wa annahu la budda ma'a taubati min al-islah kuma waɗannan ayoyin sun bayyana mana cewa lallai ne bayan ka tuba to kuma sai ka gyara barnar da kai a sa'ad da kai ridda ko a sa'ad da kai sabon Allah ina fata mun fahimta ma'ana ka tuba daga sata to kudin al'umma ka mayar musu kaga islah din kenan dan bid'a ne kai ka batar da mutane ka ba su ɗariƙu ka batar da su sai ka tuba ka dawo ahlus sunna to ka fito ka gyara barnar da kai shine al-islah din ka bayyana cewa kaza da kai ta faɗi ka kira al'umma zuwa gare shi ba daidai bane bata ne ina fata an fahimta wa minha daga cikin darussa da waɗannan ayoyi suka suke ɗauke da shi annal murtadda idza baqiya ala riddatihi fa innahu la tuqbalu tawbatuhu inda al-maut mutumin da yayi ridda idan ya zauna a cikin ridda da kafirci bai tuba ba sai da ya zo mutuwa to wannan tubar ba za a karba ba ai mun karanta a jiya wa anna man taba qabla huduril ajal kuma waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk wanda ya tuba kafin ajalin shi ya zo fa inna Allah ta'ala ya tubu alaihi Allah zai karbi tuban shi Allah zai yafe mishi ma'ana ka tuba kafin ajalin ka ya zo malamai suka ce wal ayatul akhira waɗannan ayoyi na karke-karken da muka karanta ko min hadal maqta a wannan wato bangare na wannan sura ta ali imrana qassamat al kuffara alladhina irtaddu thalathata aqsam sun kasa kafirai waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci kashi uku in muka natsu da kyau muka dubi ayoyin zamu ga haka ne kismun kaso na farko irtadda akwai wanda ya yi ridda summa haka ne taba daga nan ya tuba wa aslaha ya gyara barnar da ya yi kaga wannan suka ce fatuqbalu taubatuhum Allah zai karɓi tuban su kaji kashi na farko kenan kashi na biyu qismun irtadda thumma taba inda huduril ajal akwai wanda ya ridda kafiri ne ya ridda bai tuba ba sai da ajalin shi ya zo an gane aka zo ɗaukar ran shi to kaga wannan fala tuqbalu taubatuhum ba za a karbi tubansu ba shine wancan ayan innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum kaga ai inda huduril ajal sai da ajali yazo sannan ya tuba kaga wannan yayi daidai da halin da Fir'auna ya samu kanshi a ciki an fahimta da kyau jama'a حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أهل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kaga wannan irin tuba ce ta fir'auna Allah ba zai karbe ta ba kismun kaso na uku man mata alal kufri mutumin da ya mutu akan kafirci bai tuba ba falan tuqbala fidyatuhu duk abin da zai bayar na ya fanshi kanshi daga azabar Allah a ranar lahira to ba za a taba karba mushi ba kaga waɗannan ayoyin suna nuna mana lallai ne duk abin da muka san mun taɓa yi to mu tuba zuwa ga Allah mu ciru daga wannan aiki sannan idan akwai wata maflama wani abu na zalunci da muka ɗauka ko muka kwata ko muka danne to lallai ne mu mayar da wannan abu don wannan yana daga cikin tamamu tauba cikan tubar mutum ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace waɗannan su ne darussa da muka zo mu tattauna su insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ka amfanar da mu su kuma ka ba mu ikon aiki da su muna roƙon Allah ka zo na da ƙasar mu lafiya shugabannin mu kai musu jagoranci malumman mu da suka gabace mu Allah ka gafarta musu sannan rayayyu daga cikin su Allah ka saka musu da alkhairi iyayenmu Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye kuma Allah ka saka musu da alkhairi ina addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa malamin mu Sheikh Albani Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka tsare mu daga dukkan sharri fitintunin mutuwa da na rayuwa Allah ka tsare mu daga azabar kabari ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh